والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وما يوفى عنه منها babin busar da najasa da abin da aka yi afuwa gare shi min ha daga najasa a najasan akwai wanda aka yi afuwa wanda ko yana tare da mutum zai sallah da shi za mu karanta hal sunnatun izalatun najasa aw wajibun ma dhikriha wal qudra fi sa'ati waqti an al musalli was sawbi aw ma massa min mahall yace hal shin sunnatun sunna ce izalatun najasa kusan da najasa sunna ne an wajibin ko kuma wajibi ne ma'a zikiriya tare da tunatawar kudura da samun iko kaga idan mutum mance waye ne ya yi sallah da shi ba komai sallan shi ya yi sai dai kawai ana so ya sake sallan akwai sauran lokaci kamar yadda zuwa a adam hakanan idan mutum ya gajiya ya zama ba yadda za a yi wanke najasar nan ko rashin ruwa ko kuma rashin lafiya ko wani dalili ya sa ba zai yi wanke najasan ba to shi ma in yi sallah da najasan saboda ainihin rashin iko shi ma ba matsala kuma fi sa'atil waqti cikin yarwan lokaci ba banda inda lokaci ya kure kamar yanzu misali mutum ya tashi da safe karfe biyar da minti hamsin da biyar sai aka ce mara ai biyar da hamsin da bakwai alfijir yake abin da rana take hudowa kaga saura minti biyu kuma ya auna in ya ce ya wanke najasar nan rana za ta hudo bai yi sallah ba to yanzu a nan ma ba zai tsaya wanke najasa ba ya je yi sallan shaka kuma ina ne inda zai busar da najasa ya ce an yi musalli daga jiki mai sallah wasaubi da tufafi mai sallah au ma masa min mahalli ko kuma inda zai shafa a gurin sallah jikin mai sallah wajibi ne mutum ya busar da najasa ya tabbatar da duk jikin shi da tsarki hakanan tufafin shi amma gurin da zai yi sallah din ba dole gaba ɗaya gurin ya zama da tsarki ba in je iya inda gaɓoɓin shi za su taɓa ya zama da sadi da tsarki sauran gurin ko da najasa za su iya sallah kamar yanzu misali tabarman nan gefen ta can da najasa amma inda kake sallar mai tsarki ne to wancan najasan ba zai shafe ka ba shi yasa ya ce au ma masa min mahalli وقولها عن المسجد مقل كذكرها على الصلاة جعل في ريها أو لونها إن أسرى أفون وما في طعمها الأفو يرى yace su kutuwa anil musalli mukilu fado wannan jasa kan mai sallah yana sallah to mukilu mai bata sallah ne misali kana cikin sallah sai ungulu ta ma kashi ko kana cikin sallah yaro ya jego dutse mai najasa ya zo ya fada jikinka ko aka jego wani abu najasa ya fantsamu maka matukar in dai najasa ya taba mutum yana cikin sallah to mubtilu ne ba ta sallah ne sallah ta baci sai ka je ka wanke najasa in dai akwai yalwan lokaci amma idan lokaci ya bude yadda in ka bari ka ce zaka je ka wanke najasar nan lokacin sallah zai wuce to yanzu a nan koda ya taba kanka ci gaba da sallah ka zikiriya da salati ja'alu haka nan malamai sun sanya hukuncin wannan bacin sallan ga wanda najasa ya faɗo jikin shi kamar hukuncin wanda ya tuna najasar ne na cikin sallah kana cikin sallah ka manta da najasa in har ka gama sallan baka tuna ba kai sallama sallah ta yi amma kana cikin sallan ka tuna to kamar najasar ta taba ka yanzu ne sallah ta baci firiya aulauniya in asura afuwan afuwa ya tabbata firiya cikin warin najasa aw launiya ko kalan najasa in asura idan suka wuyata misali najasa ya taba jikin mutum ba mun ce dole ya wanke ba to yanzu ya ji ya yi farin riga ne ya wanke ya wanke amma ga alaman kalan najasan ya ki barin jikin to wannan an yi afuwa zai sallah da shi ko kuma ya wanke ya wanke amma in ya shinshina yana jin warin najasa to wayannan abubuwan guda biyu in dai yayi iya kokarin shi an yafe mar zai iya sallah da shi ko akwai karan ko akwai wani amma wa ma fi tsami har abu yura ba a ganin abuwa fi tsami ha cikin ɗanɗanon najasa ma'anan ɗanɗano idan dai najasa ya taɓa ka ka zuba ruwa ka matse za ka ga alamar najasan a cikin ruwan to ko so ɗari za ka wanke rigan ba a yi abuwa ba sai wannan najasan ya bar gurin yawwa amma in dai dan kanan babu misali in ka zuba ruwa ka matse ba komai a ruwan amma shi jikin rigan ga alaman najasa alaman ya ki barin gurin wannan an yafi ko kuma ka wanke ka wanke in ka zuba ruwa ba komai a ruwan amma an shi na da jin wani najasa wannan an yafi amma idan an zuba ruwa an murza an an matse za ka ga alaman najasa a cikin ruwan to wannan ba za a yi sauki ba dole sai ka zuba ruwa ya zama attakiru kalkariji alkariji kaltakiru na'am وكل ما شط فأنه يؤفى لأسره والدين يسر لطفا yace wa kullu ma shakka dukkan abin da ya tsananta wannan ƙa'ida amma kenan duk abin da ya tsananta fa an yufa an yi afuwa ga wannan abin ko meye duk abin da ka sani yana ɓata sallah to ya tsananta ya zama mutum kaman ainihin matsala to wannan an masa afuwa haka nan duk abin da ainihin zai ko najasa ko ma me in dai abin ya tsananta to an yi afuwa saboda me ni usiri saboda wuya to yanzu misali mutum ne sai ya zama baya iya rike fitsari ko baya iya rike hutu in yayi alwala minti biyu zaka ji ta karye yana alwala minti biyu ta karye kaga wannan ya wuya ta ciya ci an mai sauki yayi sallah haka haka nan duk abin da ya wuya ta ya zama cewa idan aka ce dole sai kayi kaza zaka sha wahala sai a ce to an sauke ma tunda kai din matsala ce Allah ya daura ma shikenan ka je kai sallan ka haka saboda mai wajini yusulun shi addini sauki ne lutufan kuma taushi ne Allah baya nufin mu da mu sha wahala la yuridu Allahu bikum al-yusra menene yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Ah, ka saubi kasabin kamar yane inda zai aini wuya ta ne yace kamar tufafin ina da yasa mutum ne Allah ya sa sana'arsa ta zamo ɗiban najasa masu ɗiban irin shadda a gida ko masu ɗiban kwatami kaga ai wannan ba zai rabu da najasa ba kuma musulmi ne dole lokacin sallah ne zai sallah to yanzu wannan shi ma an mara sauki in ya wanke iya inda ya gani inda bai gani ba ya sallah da shi ba matsala wa saumin murdi'a da tubabin mace mai shayarwa mace ce take da jinjiri tana shayarwa ai kaga dole zai rika mata fitsari a jiki to yanzu duk lokacin da ta zo sallah inda ta gani ta wanke shi kenan inda bata gani ba ta yi sallah an yafi wa balalil basuri haka nan da daushin basu idan mutum yana da basur mai tsoro kaga ai a wannan shi ba zai rabu da danshi ba yanzu wannan danshin ba komai gashi nan danshi ne na najasa amma an sauke za ka yi sallah saboda larura aw ma zara haku abin da ya kamanci ire-iren wannan wa mislu in rashashi kwatankwacin shi ne ma taɓo na ainihin yayyafi wal madar da taɓo na ruwan sama kaga yanzu misali gari ana ruwa kuma kana gurin da an kwashe najasa an zuba a gurin kaga idan ruwan yana sauka dole zai fantsan maka to wannan duka an yi sauki za ka iya sallah da shi ko kuma an yi ruwan sama gari ya kwaɓe gurin nan ka san ana fitsari a gurin amma yanzu ruwan sama ya zo ya daki gurin ya kwaɓe ya fantsan maka shi ma za ka yi sallah da shi ba komai tunda abubuwa ne wanda mutum ba zai iya kare kanshi da shi ba tunda abu ya game gari aw hadasun mustankihun ko kuma kari ne ya zamo abin aura ma'ana hadasi ne ya auri mutum ya zamo kullum baya rabo da kari idan yayi alwala lokaci kaɗan zai ji ta karye lokaci kaɗan ko hutu ko fitsari ko bayan gari sai ya zama Allah ya ɗaura mar wannan ciwon to shi ma an mar sauki in yayi alwala ko da ya fita zai je sallar shi ba sai ya sake alwala ba aukan asali min dumalin ko kuma kaman gurbin maruru maruru kurji ne wanda in yayi ruwa ana matse shi ba kagan an matse shi yayi baki zaka ga ruwan yana tsatsafowa to yanzu wannan ruwan da yake tsatsafowa din ya taba ma riga ka zo zaka yi sallah amma sauki ba sai ka wanke ba tunda ka wanke ma wani ne zai lam yunka idan ba a matse shi ba auzubabin ko kuma kuda in da ko in dara an najisin idan kuda ya taso akan najasa alas ya biyo zo sauka kan rigan ka yanzu misali mutumin da yake da sana'an sai da gona ma ko kifi ko mutumin da yake gurin da irin kudaje suke da yawa kuma gurin akwai najasa kaga kana zaune ba za ka iya hana kanka da kuda ya zo ya sauka a jikinka ba sannan kudan nan ba za ka hana shi ya je kan najasa ba to kudan ya taso akan najasa sai ya sauka kan riganka sai ga alaman kafan shi da ya taɓo da jasa a jikin riganka to wannan duk an sauke za ka iya sallah shi tunda abu ne wanda ya wuyata ba za ka iya kare kanka da shi ba aukar iburgusin ko kuma jinin kanzunzumi kudin cizo akwai abin da ake cewa wani ƙwaro da ake cewa kudin cizo to irin wannan ƙwaron idan ya fake a cikin garu idan kana cikin garin haka in ka motsa zai iya faffashewa a jikinka ko yanzu misali kamar sauro yanzu sauro idan ya je ya sha jini ya sha jini in ya zo ya sauka a jikinka aka kuskure kana murzawa sai ga ka murje shi ga alaman jinin a jikin rigarka to wannan duka an yi sauki za ka iya sallah da shi wa duna dirhami ko kuma abin da bai kai dirhami ba min aini kaihin na ainihin gunya irin iwa din nan au salidin ko surkami irin ruwan gyambo da yake haɗe da jini da iwa au jami ko kuma zallan jini wa'annan abu guda ukun duka kowanne idan girman abin da ya taba ka bai kai dirhami ba an yi sauki dirhami shine kamar yanzu mu ce kwandala idan da girman jini da ya taba ka bai kai kwandala ba amma sauki za ka iya sallah da shi kwandala din shi wato dirhamul bakari din idan ka duba kafan alfadari ko jaki ta kafan ka ba za ka ga wani abu tabo kamar kwabo haka to in da girman jinin da ya taba ka ko surkami ko diwa in bai kai wannan ba amma sauki amma in ya wuce wannan shi kenan sai ka wanke aw ma alal mujtadi fi ma sala aw ko kuma ma alal mujtadi abin da ya sauka akan bai wucewa min ma sala daga abin da ya kuraro a gidan mutane ka zo wucewa ta makwarari an kwaro ruwa sai ya taba ka to yanzu baka tambayi kowa ba ma sauki ka tafi kai sallan ka kawai tunda gidan musulmi ne ai ba za su watsa wa mutane da jasa da gangan ba wasu dikar musulmi fi ma kala amma idan mutum ya kasa hakuri ya tambaya wanda ya bada labarin in musulmi ne za a gaskata shi misali sai ka leka ka ce da Allah salamu alaikum an watsa wani ruwa ne ya taba ni wannan ruwan da aka watsa wani iri ne to duk abin da ya faɗa ne musulmi ne dole ka gaskata shi ya ce a ruwa ne mai kyau shikenan in ya ce aka wanke najasa ne dole ka wanke